العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha hudu ga watan shida hijira tana da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan daya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da daya za mu shiga darasi na fiƙihu a littafin akrabul masali muna babu sau allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal halimul hakim babu saumi wannan babi za mu karanta azumi ko kuma hukunce-hukunce na azumi a cikin shi. Farko dai ya ji mu Ramabana, azumin Ramabana yana wajaba alal mukallafi akan balagagge mai hankali. Azumin Ramadana, iya watan Ramadana shi yake wajaba akan duk balagagge mai hankali idan watan ya kama ya yi. Tunda Allah yana cewa me kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sannan ya faɗi watan sharu ramadan ko to alal mukallafi yana wajaba ne akan balagagge mai hankali kaga banda mahaukaci banda yaro karami alqadiri kuma wanda yake da iko banda wanda ba shi da iko mutumin da ba zai iya yin azumi ba azumi ba dole ne akan shi ba alhabiri mahalarci mazaunin gari banda ainihin matafi wanda yake kan tafiya azumi ba wajibi bane kaga tun yanzu alkadiri wanda zai iya mutumin da rashin lafiyarsa ta kai ga likita ya hana shi yin azumi azumi ba wajibi bane akan shi haka tsoho da ya tsofe har ya kai matsayin da ba zai iya haƙuri da yunwa da kishi ba to shi ma azumi bai waje ba akan shi ba sai dai kamar tsoho mustahabi ne ya rika ba da mudu ɗaya mustahabi ne shi ma ba wajibi bane sai ka ga wai mutum ya zo akwai wani ya zo ya same ni ya ce min ni ga tsohuwar mu ba za ta iya yin azumi ba ya ce ya zo ina jin lokaci na sai da hatsi ne shine ya zo zai sai hatsi ya ce mun tsohuwar mu ce wallahi ya auna mun kwano talatin na ce tsohuwar mu kamar ya ce wallahi haji ya ce ba ta iya yin azumi kaza kaza na ce to ya kwano talatin ya ce ai ma ya ce kwano talatin kuma ya ce bana ma shinkafa ya kamata a cire kwano talatin kuma shi yake kaiwa eh dama shi yake kaiwa ina ya ce yanzu ma ya matsa ne na ya buga abin ba shine na zo zan auna mara na ce kwano ya ce na ce cewa kwano talatin bane mudu aka ce talatin kuma mudu talatin din ma ba wajibi bane mustahabi ne sai kana da shi kuma kana da shi ma an ka murje ka ki ba laifi ba haka ne yace yace da ma shi malamin ne ya rade yana cuta yace wani shekara nawa ne yace duk shekara mudu talatin din da kwada da hadin sa yake yin azumi to bana ma yace shinkafa za a yi ne yace ce amma karkace ni na giya dan wa yace karkace ni na giya ma amma gaskiyar lamarin mudu ba kwano ba kaga kenan in ya auna kwano bakwai ma zai bar tunda kowane kwano mudu hudu ne kaga kwano bakwai da rabi ya wadatar amma malam ya ce war talatin a talatin din ma yana kaiwa bane ya ce mar shinkafa kuma mutumin nan ba wani mai karfi ne da kirki ba ka gani saboda haka in mutum ba zai iya ba ba wajibi ba ne azumi a kan shi alƙadiri sai wanda zai biya sannan alhabiri mazaunin gari wanda lokacin ramadanan yana zaune a gari ba yana kan tahiya ba sannan alkhali min haibin wa nifasin wanda ya wofinta kamar mace ce ta wofinta min haibin daga jinin haila wa nifasin da jinin biki idan tana haila ko tana biki azumi ba wajibi ne a kanta ba To azumi yana wajaba ne bi kamali sha'abana da cikin watan sha'abana kwana talatin idan daga ran da kuka ga watan sha'abana kun lissafa kwana talatin ko an ga wata ko ba ga wata ba wajibi ne washe gari a tashi da azumi. Don watan musulunci babu talatin da ɗaya. Aubiru ya ce adilaini ko kuma da ganin adilai guda biyu mutanen kirki adilai mutum biyu suka zo suka tabbatar da sun ga wata wannan ko hukuma ta ce a ɗauka ko kar ta ce a ɗauka kai da ka ga adilai da ka yadda da su mutum biyu suka ce sun ga wata wajibi ne ka ɗauki azumi. Fa in lam yura ba da salasi na sawan kuzi ba me rubuta ma? kazaba ko kuziba nan ya ce kazaba ha ko to wannan haɗin babu yawwa kuziba ko kazaba yawwa idan adilai suka zo suka ce sun ga wata shaban yana 29 ba mun ci washe gari a tashi da azumi ba shikenan washe gari a tashi da azumi ana yi ana yi ana yi 29 ga shaban aka duba ba ga wata ba washe gari talatin ga watan sha'aban kuma sawon gari a watsake ba alaman gajimare kuma aka duba ba gan shi ba to kaza ba sun yi ƙarya wancan maganin da suka faɗa ni cewa sun ga wata ƙarya ne me ya kamata a yi gobe talatin da ɗaya ta shiga azumi Eh, na Ramadan, saboda to ai in an ce sun yi ƙarya kaga kenan ranar farko da kuka ɗauka ba Ramadan ba ne. Tun da ba Ramadan ba ne yau ɗin nan da kuke talatin ne yau ishirin da tara ne, kuma ishirin da tara gashi kun duba ba a gauta ba a ƙarfi da azumi. Shi ne ma'anar kaza ba, ba wai ana nufin a ji a same za shi makarya ta yin iska ƙarya a ba wannan ne kaza ba ɗin ba. A'a kawai hukuncin abin da suka faɗa ɗin ƙarya ne. Tun da ƙarya ne me ya kamata a yi ku saba gobe. Ba a talatin da ɗaya mu ce to ai wancan na farkon an ƙaryata adilan ya zama ba ramadan ba kaga an yi adjusting tunda an jawo yanzu yau din nan 29 ne kuma dama 29 sai an gani ko ba ku gani ba sai shiga adili shine ma'anan ainihin kaza ba din aw bi jama'atin mustafiba ba ya ce biru yace adilai ba aw bi jama'atin mustafida ko kuma jama'a ne da yawa suka ce sun ga wata su jama'a mustafida babu sharaɗin adalci misali jama'a ne da yawa suka zo suka ce sun ga wata an ga wata a bama an gani a chadi an gani a kaza an gani gurare ne da yawa suka ce sun ga wata jama'ar da muka hada matsayin su yayi yawan da ba zai yi su haɗu gaba ɗaya su yi mitin su ce su yi ƙarya ba to yanzu wannan shi ma zai sa a ɗauki azumi Au bi adilin liman la'itina alahun bihi, ko kuma adili ɗaya ne ce a ga wata wajibi ne ɗaukan azumi liman la'itina alahun bihi ga duk wanda ba su da kulawa da ganin wata. A yanzu mafi yawan mutane sun shiga, yanzu an ce watan Arabi yau kwana nawa, baka yi mana tambayar zai biya jero ba, sai an tambaye shi in ya ce kaza sannan mu ji, to kaga ba mu da kulawa da abin nan lamarin wata ko adili ɗaya ne ya ce ya ga wata tun da kai ba mai lissafi ba ne wajibi ne ka tashi da shi shi ne liman layi kina lumbi amma wanda yake kulawa duk shekara duk wata yana da lissafin kwanan wata in aka ce 29 yana fitowa ya dudduba in ba gani ba gobe to wannan sai an samu adili biyu amma wanda shi ba ruwan shi da lamarin wata ko adili ɗaya aka ce ya ga wata dole ya tashi da shi
waɗannan albashi
to kaji da shi ake min albashi wato kowa yana lissafi ko wala yuhkamu bihi amma ba za a yi hukunci da adili ɗaya ba yanzu misali adili ɗaya ne ya je ya ce hukuma ya ga wata ba a samu na biyu ba to ba za a yi hukunci da adili ɗaya a mazaban malikiya ba a ƙa'idan wato fatawa ko kuma ijtihadi ne bambanta shi maliku ya ce lamarin wata babu shahada ne shaida ko sai shaidu guda biyu akwai wanda kuma suka tabbatar da lamarin wata babu khabar ne shi ko da abin da ya zama babu khabar ana iya karɓar labarin mutum daya to saboda haka imam malik a mazhabin malikiya ba a hukunci da adili ne dole sai an samu biyu fa in hakama bihi mukhalifun to idan mukhalifun wanda ya saba wa mazhabar ka kai mai bin malikiya wanda ya saba wa mazabarka kana ƙarƙashin ikon shi a garinsa sai ya yi hukunci bihi da adili guda ɗaya. Kamar mai bin shafi'iya misali, shi a mazabarsa ana karɓan labarin adili guda ɗaya a lamarin wata. Kawai adili guda ɗaya ya zo ya ce ya ga wata sai aka yi shela rediyo da TV cewa mun ji barista Malam Ahmad Abdulkadir ya kama labari ya ga wata. Ina na biyu babu kawai an karɓa. To, kai kuma kana garin. Ehe, ya ce lazima azumi ya lizince ka a ca mu a mazaban mu mu sai adili biya mu ce to yanzu ba a gidan mazaban ta kake ba a shigo gidan masu wata mazaba dole ka bi dan ba ta waye aji wannan alal azhari a bisa magana da yafi bayyana aha wa amma in nukila anil mustafiba labarin ganin wata ya game ma'ana faranci ya game kowa da kowa duk wanda ya ji labari in nukila idan an cirato labarin ganin watan anil mustafida daga su jama'a masu yawa ɗin awil adilaini ko kuma adilai guda biyu aka cirato labarin ganin wata daga wajen sun ga wata idan aka cirato bihima da su mustafida ko da adilai wato abun guda hudu ne mustafida anil mustafida mustafida anil adilaini adilaini anil adilaini adilaini anil mustafida kowanne yana wajabta azumi misali jama'a da yawa ne suka ruwaito daga jama'a da yawa wanda suka ga wata dole ku ɗauka ko kuma jama'a da yawa ne suka tabbatar da adilai guda biyu sun ga wata dole ku ɗauka ko kuma adilai guda biyu ne suka tabbatar da adilai guda biyu wane wane da wane sun ga wata dole ku ɗauka ko kuma adilai guda biyu ne suka ruwaito daga jama'a da yawa sun ga wata dole ku ɗauki azumi shi yasa ya ce bihima au bi adilin ko kuma adili guda ɗaya ne kawo labarin an ga wata a gari kaza an yi hukuncin a ɗauki azumi wannan alal arjahi a bisa magana mafi rinjaye kaga yanzu a nan in ka lura akwai bambanci da wancan wajen masu ganin asali a ka'idar malikiya sai an samu adilai guda biyu ko mustafida amma wajen karɓowa daga wanda suka gani ko mutum ɗaya ne ai ya zama babul khabar na ga adillai guda biyu da ido na sun ce sun ga wata kaga yana ba ku labari ba shi ya gani ba kaga babu kabar za a iya karban labarin shi a tashi da shi shine au bi adilin alal arjini wa alal adili kuma wajibi ne akan adili guda ɗaya da ya ga wata bai samu mutum na biyu ba wal marjuyi da ma mutumin da shi ya san ba adili bane amma matsayin shi a wajen hukuma in ya je faɗa za a karba to wajibi ne arrafu lil hakimi ya ɗaukaka labarin ganin watan shi ga alkali ko ga ainihin sarki ka ga watan a matsayinka na adili ko ba a samu adili na biyu dole ka kai labari saboda tunanin watakila akwai wani wanda shi ma ya gani ya kawo kaga an haɗa da naka za a yi shela ce an ko kuma mutumin da shi ya san ba adili bane amma marjuyi ne ya tabbatar da ya gani kuma ya san ya je faɗa din za a yadda to bayanan ta ya shiru ba dole ya je faɗa sai dai ya je faɗa ka kora kuma wannan ya zama wani abu daban aha wannan adili wal marjuyi arrafu lil hakim ba to fa in abdara idan shi adilin da ya ce ya ga wata ya je ya giya hukuma yadda na ganshi Allah ya san ga annaba kaza kaza an gama sai ya ce to bari a samu mutum na biyu mutum na biyu bai bayyana ba ga ce to baba kai kai hakuri gaskiya ba mu karban shaidan mutum ɗaya a ganin wata to yanzu kaga ya shi ya tabbatar da ya gani amma ya zo ba a karba ba sai ya ce a to tun daga gari ba dauka ba shi ma kawai bangire cin abinci to sai ya yi ramakon wannan ranan kuma sai ya yi kafa tun da ya tabbatar da ya gani haka shi ma wancan marjuyin da ya gani ya je ya faɗa ba a karɓa ba kawai sai bingire da cin abinci shi ma ainihin falkaza wal kaffara sai ya rama kuma sai ya yi kaffara saboda shi ganau ne wanda kuma ainihin ba a yadda da ainihin labarin ba suka tare da cin abincin zuwa na su dama hukuma ba ta ɗaura musu yin azumin ba ko kuma shari'a ba ta ɗaura musu azumin ba La bi kauli munajjamin amma ba a amfani da maganan munajjamin mai amfani da taurari irin su kalanda kaga ai kalanda ijtihadi ne za a yi ijtihadi a ce wata kaza kwana kaza zai yi wata kaza kaza kaza wannan ba a amfani da shi wani abin da ake harbawa wani abin da ake harbawa a amma kama abin da ake jawo hangen nesa za a amfani da shi yanzu misali ai akwai abin da in an saka zai jawo ma nesa sai kuma a ga watan da wannan abin an samu adilai guda biyu aka ba su wannan abin suka hanga suka gani za a amfani da shi saboda me saboda ai shi ba ƙarya bane ai shi kawai abu ne wanda yana nesa ba zai a hango ba aka samu na'urar da za ta iya jawowa daga nesa a gani amma watan na gaskiya ne za a amfani da wannan amma wai me taurari ne ya bubbuga ya bubbuga ya watan kaza inda tauraron kaza yayi kaza kaza yayi kaza kawai watan kaza zai kwana kaza wannan zancen banza ne kawai lamarin wata dubawa ake aha la bi qauli munajjamin ko wala yajuzu fidru munfaridin bi shawwalin baya halatta cin abinci na makaɗaici ga watan shawwal ba wai ajiye azumi ba ajiye azumi wajibi ne amma fitowa ka ci abinci a zahiri bai halatta ba yanzu misali an kai Ramadan 29 kawai sai mutum Allah ya nuna mar wata. Zahiri gashi nan ya ga wata. Ya je ya faɗa ba samu mutum na biyu ba sai aka ce ba za a karɓa ba. Kaga shi ya tabbatar da ya gani ko to biyalat ya ce ni gobe sallah na kawai gobe ya sa amar kaji da meye ya fito ya ce kuna ci bismillah ba ku ci shi ya ci biyalat ba. Saboda ya zama saba wa jama'an Sai dai dole ka ajiye azumi gobe din nan karka tashi da niyyan azumin Ramadan. amma ka fito ka bayyanar wa mutane ba ka azumi ka ci abinci wannan kuma bai halatta ba. Aha. Eh, a kame baki tsakanin shi da jama'a ba, amma a cikin gidan ya kulle kofa tsakanin shi da Allah zai ce murje fito.
Kamar yadda abin da ya faru.
Eh?
Gurare da dama sun gani kuma ka ce kar mu bari.
A'a, to amma in dai har mutum adili biyu ko sama da biyu sun gani ai wannan ya zama ba sabawa ba kenan. Za ka yi in ka ajiye ba ka yi laifi ba. amma mutum ɗaya ne kawai baka je ce mun farijin bi shawalin ba mutum ɗaya ne tak to shi da kanshi din bayanan ta aje ba tunda ayin ka lura a mazabar ya ce sai shaidu biyu Mm.
shi kuma shaida guda ɗaya ne kuma shaida ɗaya nan ba zai yiwu ya je bayar a karɓa ba Mm.
amma ai in ka lura yanzu misali idan aka sa hukuma aka ce wannan shine sarki Mm.
na musulunci ba wai fa an bashi kwawon damin da yake so bane akwai dokoki Mm.
wanda wannan dokokin shi ma zai bi duk lokacin da ya saba wannan dokokin zamu ce la da ta yi makalukin fi ma sai ta kali saboda haka ba san ranka za ka yi ba an baka fawa kai ne sarki eh amma akwai dokoki to a ƙarƙashin wannan dokokin ya nuna in an samu adillai mutanen kirki mutum biyu sun zo sun ce sun ga wata to fa ba ra'ayinka za ka ɗauka ba doka ta nuna dole ka zartar in ka ki zartarwa ka saba wa doka dole ne duka ba dole bane Mm.
yawwa saboda haka mutumin da aka samu jama'a mustafida ya ajiye azumi bai laifi ba
وإلا بنور a وإلا بنور wa illa bi mubihin Na'am.
sai dai idan an samu ainihin abin da zai halasta mar ajiye azumin yanzu misali mace ce ta ga watan azumi ta ga watan shawwal a 29 ga ramadan gashi zahiri ta gani amma ta je ta kai labari sai aka ki karba ba ta gani ba kaga ai gobe ba zai yi ta ajiye azumi ba kawai sai ta tashi da jinin haila shikenan dama ai jinin haila ya halatta ajiye azumi sai ta ajiye azumin ta ko ta haihu shikenan ko kuma da ka je ka gani aka ƙi karɓa sai ka tsiri tafiya cikin daren ka ce bari in tafi garin mu kaga kana kan tafiya har ta kaci kawai ka ajiye azumin ka tafiya kake shikenan ba matsala Na'am.
shine bi mu bihi Na'am.
wa in guyimat idan aka gaji marantar da ranar 29 ga wata walam yura aka duba ba a ga wata ba fasabihatuhu yawmu shakki Na'am.
to yanzu washe garin ranar 30 ga wata din shine yawmu shakki ranar da ake shakku to hukunce hukuncen ranar shakkun gashi zamu karanta duk ran da aka ce yawmu shakki ne wa kuriha siyamuhu lil itiyadi farko an karanta azumin ranar shakku lil itiyad idan a ɗebe ainihin shakku daga ramadana misali mutum ya ce to duk da ba gan shi wani zan yi niyan tashi da azumi in ka ga ya dace da ramadana shi kenan to yanzu ba a azumi a matsayin wannan نعم kuma wala yujzi'uhu ko da ya dace da ramadanan ma wannan azumin bai isar masa ba Na'am.
ba shi da ladan azumi kuma in ya dace da ramadanan ma bai yi ba amma wasima adatan ana yin azumin wannan ranar a matsayin al'ada dama shi mutum al'adansa akwai wasu kwanakin da yake yin azumi sai ya dace da irin wannan kwanakin zai iya tashi da azumin shi na al'ada نعم wata ɗawu'an kuma ana yin azumin wannan ranar a matsayin taɗawu'i ba itiyaɗi ba Na'am.
kawai ba ga wata ba eh to ni dama zan yi taɗawu'i na gobe sai ya tashi da shi to zai samu ladan taɗawu'i in ba a ga watan ba نعم wa ƙaba'an yana da damar ya tashi da a matsayin ƙaba'i dama akwai azumi ɗaya da ake bin shi yana ta tunani yanzu gashi lokaci a ƙure kawai sai aka ce ba a ga wata ba sai ya niyan azumin shi na ƙaba'i ya tashi da shi kuma Allah ya taimake shi har yamma ta ba ci an ga wata ba ƙaba'in shi yayi نعم wa kaffaratan hakanan idan azumin kaffara ne ma ba a ce an ga wata ba zai tashi da niyan azumin kaffaran da yake yi. wali nazirin sadafa hakanan bakace da ya dace da ranar dama yayi bakacen duk litinin din duniya zai rika yin azumi ya daura wa kanshi sai ya dace yau mushakki din ranar litinin ne zai tashi da azumin bakacen shi نعم To, yanzu wannan kaga duka an ba shi daman yin azumi guda hudun nan ko, ko al'ada, ko taɗa'u'i, ko ramuko, ko kafara, ko ba kace guda biyar ba, to fa in ta bayyana annahu min ramadana fa. Ya yi da niyan ɗaya daga cikin abubuwa biyar da aka yarje mar yayi, kawai da aka wayi gari sai ya bayyana ashe wannan ranar ramadana ne an ga watan labari ne bai zo musu da wuri ba.
نعم to yanzu lam yujzihi bai wadatar da shi ga ramadana din ba kuma wancan abubuwan da ya niyya da su bai yi ba kawai yanzu yini yau ba azumi yake ba kuma dole ya kame baki saboda alkurman rana نعم to yanzu dama da niyyar ta dau ya dauka ko ko da niyyar ramako ko da niyyar kafara ko kuma bakace da ya dace da ranan ko kuma dama al'adan shi yana yin azumi to yanzu a cikin waɗannan niyoyin da ya ɗauki wannan azumin mun ce ai ko da wani niyya yayi azumin kan biyi ba to yanzu ya zai yi wa qadahuma dole zai rama su yau din a yini ramadan mun ce bai mar a ramadan din yau ba sannan bai mar a niyyar shi da ya na baya ba to yanzu dole zai rama wancan azumin ƙaba'in da yau yayi niyan qaba'i ya dauka aka ce yau ramadan ne dole zai rama shi bayan ramadan ya wuce sannan kuma yau dinnan ramadan din yau dinnan ai mun ce bai mar a ramadan din yau ba kaga azumi biyu ake bin shi wannan yinin kame baki yayi kuma ana bin shi wancan qaba'in haka in kafara ne ma ana bin shi yace illal akhira sai dai wannan na ƙarshen ka gane wannan na ƙarshen nazarin sadafa ya yi ba ka ce duk litinin zai yi azumi sai ya dace da yau mushekki ya ɗauki azumin ba ka ce shi to da ya ɗauki ba ka ce kuma sai ya bayyana ramadan ne to yanzu a nan fa ramadanu faɗa iya ramadanin zai biya ba zai biya ba ka ce ba saboda me saboda akwai ka'ida nan muayyani ba ya karɓan badali ai ya ayyana ranar kuma ranar ta riga ta wuce saboda haka ba ramako mu tsaya nan alhamdulillah
الخبر. إيه.